الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو عن علمه مكان ولا يشغله شان عيشان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تصوره العقول بالتفكير ولا تتوهمه العقول بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام a yau muna tara ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da ɗaya ne ko ga watan goma shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram na dillatil ahkam wannan shine karatunmu na nauke nan in ba ni lissafi aiko ya kamata ku rike ba amma da yau shekarar mu biyar da kwana ɗaya da fara karatu shekara biyar da kwana guda shekarar mu biyar barin ƙara mimita da kwana ɗaya Muka ce shekara biyu ba rauta muka wara, ka gama wancan ba rauta. Na lahin an rike mai shekara biyar da kwana ɗaya. Shekara biyar ai an kokarta go. Allah ya mana jagora. Malam ya ce babul aqiqa baban da yake bayanin al'aƙiƙa. Abin da ake ce ma al'aƙiƙa shi ne wato ragon da ake yanka waɗanda aka haihuwa ranar da ya cika kwana bakwai. Wannan ragon shi ake ce ma al'aƙiƙa. wasu malamai suka ce a ma'ana alaƙiƙa shi ne gashin da ake haihuwan jariri da shi yana kan shi shi ake ce ma alaƙiƙa saboda haka daga wannan gashin ne aka ɗauko sunan ragon da ake yanka mashi amma asalin gashin da yake hitowa lokacin da ya hito daga cikin mahaifiyar shi shi ake ce ma alaƙiƙa kuma na dai sunan da haka yake amma daga baya ya zamanto ragon suna shi yake ce ma alaƙiƙa rago na suna shi kadai to amma baban ba zai bayanin ragon suna ne kadai ba zai bayanin hukunce-hukuncen wato sunan yaro bayan an shi hukunce-hukuncen da suka rataye da yaro tun daga ranar haihuwar shi har zuwa ranar da ya cika sati guda. To saboda babban aiki ciki gaba ɗaya bayan haihuwar shi wani abu da za a yi babba shine yankan. Da haka kenan ana so a yanka ma wato ɗan da aka haihuwa ragon da zai tabbatar da cewa ragon shi ne wanda aka yanka mai na haihuwa. Malamai sun yi saɓani wurin hukuncin wannan ragon, wajibi ne dole ne sai an yi koko mustahabbi. Mai yau malamai sun ta akan cewa mustahabbi sunna ne ba dole ba ne. Kaɗan daga cikin malamai suka ce wajibi ne. Muna ganewa ko? Sa'an nan kuma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa da ragon suna da ragon layya wato duk siffofinsu da sharɗinsu da ƙa'idodinsu da ɗaya ne irin ƙa'idodin da aka sharɗanta ma mai layya in za a yanka dabba to haka wanda zai yanka maɗin shi rago shi ma ka aka sharɗanta mana shekarun ragon da siffar ragon da lafiyar ragon dukkansu sai dai bambancin bambancin ragon suna da ragon layya ana yin layya da saniya amma ba a yanka rago ko ba a yanka saniya a matsayin saniya suna ko rakomin suna babu wannan nan ne kawai bambancin su ba ka yanka ma komin girman san ko miliyan ɗaya ka sau shi ragon jika hamsin ya yi shi inda ya cika sharadi Baraka in kana so ka yi wani abu na a ci nama saboda shagali mutane za su zauwa kana zanen suna nan wani abu ne daban sai ka yanka san da kake so ko raƙumi. Amma dai na suna to raguwa ke yanka ba. Kai tinkiya ma ta hisa. Tinkiya. A wannan wurin ta hisa. Sau da haka dangin ƙananan dabbobi shi yake so a yanka maɗan da aka haifa ranar bakwai ga haiho shi ba su a yanka wani abu babba in wani abu ne ma to ka yanka raguna ba ka yanka saniya ko rakumi ba Allah ya samu dace mana dai waɗannan hukunce hukunce ne waɗanda nan gaba da za mu gani su insha Allah duk suna cikin baban da za mu karantawa Mala ya ce, wa ibn Abbas radiyallahu anhuma an karba hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda. Annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sai da amincin Allah su kara tabbata gare shi haqqa ya yanka rago. Anil Hasani wal Husaini daga Hassan da Husaini annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka ma kowa rago kabshan kabshan kowa rago guda guda rawahu abu dauda abu dauda wato ya rawaito wannan hadisi wa sahabu ibn khuzaima ibn khuzaima ibn khuzaima yace hadisi ne ingantacce wa ibn al-jarud da kuma ibn al-jarud wa abdul haqqi da kuma abdul haqqi waɗannan duk malamai ne waɗanda suka ce hadisin ya inganta suka yi bayanin ingancin hadisin lakin rajjaha abu hatimin irsalahu sai dai wato abu hatim ya rinjayar da irsalin shi ma'ana mursali ne muna ganewa ko aka imamul bayaki da imamul hakim da ibn Ibana sun yi da hadisin daga hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda da karin cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka ma Hassan da Hussein rago guda guda cewa wannan ya faru ne ranar bakwai yawmus sabi ranar da suka cika sati guda Hassan da Husaini jikokin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama amma ba tagwaye bane ba tagwaye ba ne, ba rana da ya kayi su ba tsakaninsu akwai wajen wata tara. Hassan shi aka hara haihuwa daga baya aka yi Husaini da wajen wata tara ko wata goma ma. Saura kaga ba tagwaye ba ne. Yawa. Amma saboda kaunar da ake makakansu, da su ma kaunar da ake masu sai aka maida su kamar tagwaye. har ya zamanto idan aka yi tagwaye shikenan ba duk wanda da ta haka yawan tagwaye ba ma ya tambaya wani suna za a sa musu wanda ya ware faɗawa shine Hassan saboda Hassan jika Annabi sallallahu alaihi wasallam shine babba wanda ya biyo bayan shi kuma shine Husaini saboda Husaini jika Annabi sallallahu alaihi wasallam kana Hassan da can mutum ba ma ya tambaya me za a sa musu sunan su kawai sun ba kansu suna to ranar bakwai Annabi sallallahu alaihi wasallam yanka musu rago wasammahuma kuma ya zana musu suna. Dama zanen suna ɗin shi ne ranar bakwai, a wani sunan? Sunan ɗa, a sanar da mutane shi ne kawai, ai shi ne zanen suna. Wa amara kuma sai manzala yau umarni an yi maƙwa a aski, an ra'asai himal a zamta daga kansu mana gashi a masa aski. kuma ka Imam al-Bayhaqi ma ya kara ita da hadisin daga hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam aqal al-Hasan wal Husaini radiyallahu anhuma Hasan da Husaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masu hakika mana ya yanka musu rago yawm sabi ranan sati guda daya min wiladatihima daga ainihi da lokacin da aka haife su haka Imam al-Baihaqi dai ya kare ita da hadisin daga hadisin Jabir cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama aqqa anil Hasan wal Husaini manzo Allah ya yanka masan da Husaini ragon suna wa khatanahuma kuma yayi musu kaciya li sab'ati ayyami ga ranar da suka cika rana abin nan kwana bakwai aka yi musu yankan ragon sunansu kuma aka yi musu kaciya wannan ranar ana ya halitta a yi majariri ka ci a cikin irin wannan yanayin ba matsala. Wato, su mutanen jahiliya da can idan aka yanka ragon suna, to sai sa sai su ɗauko wata kana abduga haka sai su ɗansa cikin jinin da ya hito daga ragon sai su shafa makan kan jariri. manzala sallallahu alaihi sallama da Allah subhanahu wataala ya aiko shi sai manzala ya ce to maimakin wannan jinin da suke sanya suke shahe kan jariri da shi samu turare mai kamshi a shaha mai ga kai kuma wannan jinin kazamta ne kuma haramun ne bai kamata a shaha ba mutum haram ga kai abin nan kuma zala ya umarce su da maimakin jini sai a samu turare dan shaha ga kadai sai a shaha makan yaro amma zuwa iska kan yaro da shi ne bayan kashi aka yi ba muna ganewa ko hadisai ko kuma wani hadisi da muke cikin shi ya yi nuni a kan wato hukuncin yanka ragon suna hadisi yana karantar da mu cewa wato musulunci ya yi umarni da a yanka ba ɗan da aka haifa wato rago kuma ragon ya zaman to rago ne lafiyayye babu wani aibi ko lahadi tare da shi dukkan abubuwan da za su hana a yanka shi to babu su kamar dai bayanin da ya gabata dangane da wato ragon layya to haka ma shi ma wato ragon suna haka ake mashi sa'annan hadisi yana nuna mamu cewa ba lalle bane sai uba yayi ba kamar yadda Hassan da Husaini ba ɗiya ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba jikokin shi ne amma kuma shi yanka masu to saboda haka kenan ya halitta wani yayi ma ƴaƴanka maza ko mata yanka masa rago ba wannan ko abokinka ko kananka ko wanka duk da yake malamai sun ce ai kaka ma uba ne ai kaka yana tsayawa matsayin uba kamar yadda alkur'ani ya nuni annabi yusuf ya ce wattaba'tu millata aba'iya ibrahima wa ishaqa wa yaqub yace na ba addinin uwaye na sai ya faduwa annabi Ibrahim sai ya fara ma da kakan sa'annan ya zo da sai ya fara da kakan baban shi sa'annan ya zo da kakan shi shi sa'annan ya zo da wa da baban shi baban shi ne makar shi kakanni biyu ya kawo nashi a matsayin uwayen shi to saboda haka kenan kaka yana iya tsayawa ana iya kiran kaka a dai yanayin larabawa ko kuma yanayin alkur'ani mai girma a cikin hukuncin alkur'ani mai girma kaka uba ne to da haka dan ya tsaya ya yanka mu shi kashi kamar dan shi ya yanka ba malamai dai suna sabani shin lalle ne dole mutum shi da aka mahaihuwa din dole shi za a yanka ma dan shi rago ko ko in wani yayi ya dauke mashi wannan hukuncin wasu suna ganin abin da yake bukata da mami a yanka su kuma suna gani a dole ne dai sai ya zamanto yawa dole na sunna dole sai ya zamanto shi dai wanda aka mahaihuwa din shine za a yankawa Allah ya sa mu dace malam yace wa akhraja ahmadu imamu ahmad kuma ya fitar da hadisin wal arbatu da malamai guda hudu an ummi kurzin daga wata mace da ake ce ma ummi kurz radiyallahu ta'ala anha cewa ita wannan ummu kurs akhbaratu ta ba shi labari annaha sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ta tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam anil aqiqati dangane da ragon sula qala sai manzala sallallahu alaihi wasallam yace anil gulami in dai game da ɗa ne namiji game da ɗa namiji to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shata ne akwai a guda biyu ake yankawa shata ne akwai a biyu na'am ni na karantawa ne ba wai kuna bishi bai akwai na ku yana ce wa anil unta wahida ɗaya mace kuma sai a yanka mata akuya guda. Akuya. Saboda haka ya halitta a yanka mi. Akuya. Shari'a ce. Yawwa. Akuya. Ya halitta ka yanka ma ɗanka akuya. Ba wani aibi ciki kuma ba hauka cewa za a yi koyi lalace ba. ko ya rasa albarka akuya mai albarka ce da Allah ya mana wadatar nama ne shi yasa yasa akuya cikin abubuwa na ibada gaba gaba musanya ta akuya baya ga dangi ce ko ba haka bane da abin da ya shaye ibada babu kawo akuya wurin saboda muna da isasshen tumaki muna da isasshen raguna da ba mu da da ban ma san wannan abu da yanka ta zamu yanki to Allah tunda Allah ya sa dama dai shi rago shine gaba gaba rago da ma shi aka yi su tunda rago ana ce mai akuya da larabci tinki ana ce mata akuya da larabci akuya ana ce mata akuya da larabci dan bunsuru ana ce mai akuya larabci ba na kananan dabbobi da larabci da ana ce masu akuya ba mu ne muke bambanta da kaji akuya to akuya dai ce wannan wanda ba ta san ruwan sama wala yadurrukum azkranan kunna am inasan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ba zai cutar da ku ba maza kuka yanka ma'ana raguna kuka yanka ko ko mata kuka yanka daddai ne Allah ya samu dace. Da saboda haka, Malam ya ce wa na shi ta radiyallahu anha, ko? Anna Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam a marahum ya umarce su an yi ƙwaƙƙa a yanka anil gulami dangane da ɗan aka samu ɗa namiji. shatani a yanka akuyoyi guda biyu ma'ana raguna biyu ko tumaki guda biyu me yadda za mu ganewa tumaki guda biyu ko raguna guda biyu tunda su muke yankawa ga zanen suna ko mutakafi'atani waɗanda suke daidai da juna su waɗannan ragunan ko tumakin zamanto daidai suke da juna mana ba wurin kibansu ba ba laifi ba ne wani wani kiba mana dai ɗa namiji ana yanka mai rago guda biyu in akwai dama in akwai hali haka ake su in ba hali ba tambayo ka bashi ba ɗaya in kai ya isa muna ganewa ko in kuma akwai hali to abin da ake so kenan ka yanka mashi rago guda biyu kuma ragunan zaman to shekarun su duk ɗaya ne yawwa kawane he wani shekaru ka ce wannan dan wata takwas ne wannan dan shekara guda zaman to dukkan su ko kuma wannan ya cika ka'ida wannan bai cika ba kaga ba sai daidai ba ya wannan dan wata biyar ne kaga bai kamata a yi da shi ba wannan kuma dan wata bakwai kaga sun sha bamban shi ne ma'anar mutakafi a tani ragunan su zamanto madaidaita a cikin shekarun tsarin juna ne wa anil jariyati dangane da kuma yarinya shatan annabi sallallahu alaihi wasallam yace shatun a yanka mata akuya guda biyu rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa sahahu kuma ya inganta shi wa akhraja ahmadu imam ahmad ma ya fitar da hadisi wal arba'atu da malamai guda hudu an ummi kurzin daga ummu kurz al ka'biya nahwahu irin wannan hadisin hadisin da makaranta na ta wanda tace ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne wannan hadisin ita ummu kurs game da ragon suna manzala sallallahu alaihi wasallam ce da namiji ana yanka mai rago guda biyu ya mace kuma ana yanka mata rago guda daya kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce bai cutar da ku maza za ku yankawa ko ko mata za ku yankawa da shi ma na hadisi na ummu kurs hadisi ne ingantacce ma'ana daidai waɗannan hadisai suna bayyana mana shar'ancin yanka ragon suna a ranar da dan mutum jariri ya cika kwana bakwai da haihuwa. Wa an samura ta radiyallahu an an karbo daga samura Allah ya kara mashi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qala ya ce kullu gulamin kowane yaro kowane da da aka yi wa murtahinun abin jinginewa ne abin tsaidawa ne bi aqiqatihi da ragon shi bana za a tsaida shi da wannan ragon nashi da suna tuzbahu anhu za a yanka mai wannan ragon yau musabihi ranar da ya cika kwana bakwai da shi wa yuhlaqu kuma ran nan dai za a aske mashi kai wa yusamma kuma ran nan za a zana mai suna shi zanen suna shi ne a faɗa ma yaro a faɗi sunan yaro shi ake ce ma zanen suna to al'adan bahaushe kuma zanen suna sai zamanto wani abu daban akwai wannan din kuma akwai wasu abubuwa amma zanen suna shi ne a yanka a faɗi sunan shi a mai aski shi kenan an zana suna sai hidimomi murna ce barin ciki ne abinda mutum yake yawa sai kun akwai hali sai ka gayyato mutane da saya a ci abinci ko da rana zuwa ci abinci in ba hali kuma shi kenan babban abin shi ne dama ragon kuma kayanka in ba hali ba ka da hanyar da in ka san ka ciwo bashi za ka yi mai da wannan kudin tokakkaci kuma ba aibi ba ne ba wani abin kunya ba ne a ce an yi zanen suna gidanka ba ci komi ba babu wani abu ba ka da hali to ragon ma ya kasa shi ba wani aibi ce domin hidima ce abin murna ne abin farin ciki ne ka yi shi kuma ba lalle ne sai ka tara mutane ba an ci abinci ba an koshi ba abin da ka yi kari idan babu karihin ma gaba da shi kenan ana son da Allah ta'ala ya ba mutum wata ni'ima to ya gode ma Allah kuma ya bayyana godiya shi ga Allah subhanahu wataala in akwai hali ba yawa in ba hali shi kenan sai ka bayyana kai ta go kai ta walwala kana jin daɗi ana ta godiya alhamdulillah amma mu al'ada mu kaga in ka tashi ranar suna wa kada komai za ka mutum cikin damuwa yawa to kamata ka saki jikinka kai ta farin ciki tunda ma dai Allah ya sa abin da yake sunnar ka same shi wancan wani abu ne wanda ba sunna bane abu ne mai kyau ne godiya ce ga Allah subhanahu wataala Allah ya baka dama ba matsala in shanu za ka yankawa ai ta raba mutane nama ai ta soyawa na ba mutane walillahi alhamdu ba samu ba wani abu ana dai hadisi ya ce kullu gulamin murtahinun dukkan da abin jinginewa ne bi haqiqatihi da ragon shi na suna yau masabi ko tuzba qanu yau masabi za a yanka mashi wannan ragon suna ranar bakwai shi wa yuhlaku za a aske mashi kai wa yusamma kuma a zara mai suna rawahu ahmadu wal arba'atu imamu ahmad da malamai guda hudu suka rawaito shi wa sahabu tirmidhi imamu tirmidhi yace hadisi ne ingantacce mana ya inganta shi to me ma'anan wannan hadisi menene ma'anan kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi kowane yaro ana jingine shi wato da aqiqa shiragon sunan shi malamai sun yi sabani kamar da Imam al-Khattabi ya faɗa a cikin Ma'alimus Sunan yace malamai sun yi sabani game da wannan hadisi Imam Ahmad ya ce akan cewa lalle idan yaro ya mutu yana karami ba a yanka mai ragon suna ba to ba zai ceci uwayen shi ranar alkiyama shine ma'anar hadisi yaron da aka haifa ba samu sati a mashi ba, sati biyu a yi mashi ba, sati uku a mai hayyarsu. Muna ganewa ko? Hayyarsu ba a yi ba, Imam Muhammad ya ce shi ne manan kullu gulamin murtainun bi haqiqati cewa ranar alkiyama wannan yaron ba zai yi ceto ga iyayen shi ba. Ko mun san cikin masu ceto ranar alkiyama akwai ƙananan yara. waɗanda ba su kai balaga ba za su ceci uwayensu ranar alkiyama matukar dai waɗannan iyayen sun zamanto masu imani ne momine ne musulmai ne to za su ceci su ranar alkiyama to idan aka a yaro aka yi sakaci ba a yanka mai ba aka yi sake ba doki abin da wani mahimmanci ba imam ahmad yin shi ne abin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake ne wasu kuma suka ce a abin da ake nufi da kullu gulamin murtainun bi haqiqatihi shine wato aqiqa mai lazumta ce tilasta an yi ta babu makawa saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta lazumtar ta ga yaron da aka haifa da lazumtan wato jingina ga wanda aka jingina ma abin da aka jingina ma mutum kasan kulle yana tare da mutum ko ma'ana kama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa abin yana nan tare da shi sai an yanka mai shi shine ma'anan wannan ma'ana dai malamai sun yi bayanai da dama game da wato ma'anan wannan hadisi wasu kuma suka ce a ma'anar cewa mutane ranar kiyama za a kawo su gaban Allah subhanahu wata'ala za a gita su akan ragunan sunansu kamar yadda za a gito mutum akan sallolin shi guda biyar wallahu alam manzala da ya faɗi wannan da ya nuna mana mahimmancin yanka maɗa ragon suna cewa yana da mahimmanci sosai wato uba ya yanka maɗan shi wato suna ragon suna yana da mahimmanci da kwarai da gaske tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kullu gulamin murtahinun bi haqiqatihi tuzbahu anhu yawm sabihi to ya nuna cewa akwai muhimmanci kuma Allah subhanahu wataala ma yace kullu nafsin bima kasabat rahina kuma Allah ce kullum ri'in bima kasaba rahin kowace rai abin tsaidawa ce saboda abin da ta aikata mana kowa sai an tsaida shi ranar kiyama akan aikin shi ba wanda zai zuwa ya wuce gaba Allah sai Allah ya tsaida shi Allah ya ma bincike kan aikinka kowace rai kowane mutum sai an mai haka amma Allah ya ce illa ashabul yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin Allah ya sanya mu a cikin su amin hadisi na gaba mala ya ce wa ni bin umara babu ya kare ko sai baban abin nan to waɗannan dai su ne hukunce-hukunce na zanen suna waɗannan hukunce-hukunce yana da kyau mai danyi bayaninsu mu ƙara bayani ga wadansu domin a matsalan da nan suna matsala ce wadda ita ma tana da ban wahala ga mutane. Hadisi ya nuna mamu cewa wato yaron da aka haifa an iyakance mai ranar yanka mai rago da kwana bakwai. Kamar yadda wannan hadisi ya nuna tun zuba fa'anuhu yau masabi ihiko. To idan ranar da yaro ya cika sati baka da hali babu ga hannunka kuma babu inda za ka tayayya ka samo ko ka ciwo bashi ta hanyoyin sun kulle ya za a yi ha? to sai a jira wani satin kuma idan ba samu ba kuma sai a jira wani satin idan ba samu ba sai a jira wani satin idan ba samu ba haka a ita jira ita jira ita jira amma bai dace ba a jinkirta saboda wani shagali da ake so ai kamar yadda mutanen karkara ke yi da halinka da komi kawai sai ka yanka wa ɗanka su ragon suna yanzu sai yara suna nan sai nan da wata ɗaya ko wata biyu sannan kaka ta sauka ko kuma yaran suna nan ana ta goyon su ba yanka musu rago ba kuma akwai hali watakila ba mutum yana ɗaure da raguna gidan shi watakila kuma yana da kudin yana da halin sai rago amma sai yaki kuma yana da niyya amma dole sai kaka a cikin damuna ba za a yi shagali ba yawa sai kaka ta yi a zuwa ana suna ana kawo mai dambuna ana suna ana kawo mai bohuwa na wake kuma kowa lokacin yana da kudin da za a baya biki sa'annan kuma za a cashi za a ɗauko makaɗi na wuri kaza kaga tsakiyar damuna ina kudin biyan shi kamar dole kaga an ma bata abu me kawo makaɗi kuma wurin wurin zanen suna ba lalacewa ba ko kuma abin nan a yi gayya ta caca yan bajau su zo sosai a samu ko ina gungun su ga yana ana ta yi wani zai wani zai aje daman shi 20 da yi wurin caca da sukari ana kuma ana alfari ana jin daji kuma ba anna bane musulmi ne ba za ga irin wannan bai kamata ba a ce mutum ya jinke ta madan shi ragon suna har sai bayan har sai bayan lokacin halaccin lokacin sunnancin ya riga ya wuce da zara an maka haihuwa kana da hadi sati na yi kawai ka yanka mushi abu ba sai ka jira wani abu ba duk wani shagali da za a yi ba dole ba wani ba godiya ce ga Allah subhanahu wataala amma kuma godiya Allah subhanahu wataala ya kamata a yi ta a yi ta a cikin me a cikin mutunci da biyayya ga Allah subhanahu wataala ba tare da an saba ma Allah subhanahu wataala ba Na'am? Ito na yi, ta abin da muke wani ke na yi. Kun akwai larura na yi dama larura yi? Babu wani abu, akwai larura, ‘yan uwa ba ta da lahiya. Ana ta lahiyar take nan kaga ya kamata a gabatar da lahiyar uwan akan yankawa. misali kawo matan da ake mafashi suna kwance kaga sati guda ba abin nan ba samu lahiya ba ana ya dagawa sati biyu ba su samu lahiya to da ba mamaki abin nan hada-hada da hayaniyar da za a yi ta yi ranar bakwai din ciwon ta ma ya karu amma sai a kara a bari a bayan sati biyu tunda akwai daman a daga sati a daga sati a daga sati to kuma larura ta gito ba ya yi wa cikin ƙoshin lafiya ba to ana yi jinkirtawa a lokacin da aka ga wato ita mai bikin ta samu lahiya sai a yanka mai ragon shi a yi abin cikin farin ciki da shin daɗi sannan hadisi yana nuna mana aski idan kwana bakwai ta aka yanka mai rago kuma sai a kira wanzami ya aski shi ya aske namiji ko mace ko ko namiji kadai za a ma aski banda mace ha ana hadisi bai bambance bai ce wa yuhlaqu za a masha aski ko kullu gulamin dukkan abin haihuwa dai yaro kaga gulamu na kira ce wa ya ummu aljinsaini ya gama jinsin guda biyu namiji da mace da haka kenan ada macen ita ma za a yi mata aski saboda jariri ya ce ni za ta yi da gashin in ta girma ne ba mata aski in ta girma aka mata aski to ta yi kama da ɗana mishi amma karama dama gashin shi dai ba kitsa za a mishi kuma dandan za a yi tukowa da iko Allah da saboda haka gaba ɗaya ne wasu suka ce a namiji ake maban da mace saboda haka za a yin aski kuma hadisi ya zo da cewa wannan gashin da aka aske sai a yi sadaka da nauyin shi da nauyin shi na zinari zinari shine kudin da mutane ke kashewa a wancan lokacin kudi ne dukiya ce kuma su ne kudin kaddara ce zinariya ka iske mutum ga tana ya tara yana saidawa kuma ita ce dai kudin mai shago in ka ta wurin mai shago da zinariya za ka tahiya ka ce ya baka kilo na shinkawa ko taya ta basara mutanen da ɗan bulbutun zinariya za ka bashi sai ya zaɓi samauni ya ga nauyi nawa ta yi sai ya baka abin kuma ya bulbutu ya baka cikin haka ake yi mu zamaninmu yanzu zinariya daban take kuɗi daban ba cikin duniya ba inda ake kashe zinariya sai dai ka bada ta matsayin kaddara a baka kuɗi a kayan kasuwa ne da wannan gashin sai a auna shi da nauyin kuɗi sai ka auna da nauyin ka aza gashin na yaro kuɗi kuma na nan hannun ka kashi nauyin jikka nawa za su ko kuma ka je wurin mai shago ka ce da Allah ya auna ma. A aza gashin tunda yanzu galibi abin nan mizani nawo irin guda ɗaya ne yanzu ko bayar wancan masu sun fara bacewa. Masu tahi guda biyu dan koma da guda ake sai a aza gashin sama. A ga abin nan nawa yayi. Garam nawa yayi. Sai a sauke kuma sai a aza kuɗi. ta ɗauko jikka guda za a ga ta kai nauyinsu a ga ba su kai ba a aza jikka biyu ba ta kai ba jikka uku jikka hudu ko ka ɗauko kunduma su jikka biyar ka aza kaga ta yi nauyi ba ta yi ba sai ka kara har sai ka ga abin da ya kai daidai nauyin wannan sai ka yi sadaka da shi Allah ya samu dace. to kuma shi ma ragon suna kamar yadda ake da ragon laye haka ake da shi ragon suna ana kakkasa shi ne akwai na sadaka akwai na ci akwai na kyauta kamar yadda ake da ragon laye saboda haka akwai wanda za ku ajiyewa ku ci akwai wanda za ku yin kyauta da shi akwai kuma wanda za a bada wa sadaka sadaka ana bada ta ne ga mabukatan nama waɗanda aka san talakawa ne masu tsananin bukata zuwa ga nama sai a ba su kyauta kuma dama an saba yin kyauta a ba dangi ko dangin mai biki da kuma dangin angon jego kuma galibi sai an kai ruwa rana sai rai ya bace saboda yan tsokoki ka iska mata suna ta abin nan suna ta shan ido saboda ta yi tsoka da baba su ba kaga wata ta hito tana ta tana ta huci tana ta huci shi ya kyale ta aida ma shi ya sattare da mutane saboda yan tsaye tsoka da baba su da ni in ba dan zumunci ba wannan matsiyacin gidan ma me za ka kara kawon jiki ya kamata a zange kai zuciya nesa an haka yadda aka raba a yi haƙuri in dangin in dangin mai biki suka rike nama suka ce ba su ba dangin abin nan uban shegu a kyale shi kawai a zange haƙuri in kuma aka yi sa'a dangin miji sun yi na na na mata ƙarhi suka rike kuma da Allah dangin mace ku yi haƙuri ba wani abu ne ba abin rigima ba ne ba abin wada ba ne ranar murna ce kuma naman nan in ka ci shi wanda za a baka bai mai da maka faɗayin namanka sai dai ma ya tado maka tsayin ce ne za a baka za a baka wani nama ba ce ku je duk ku je ku raba don ba maka wannan ba ƙarshe za ka tsoka tsoka ce kuwa za a samu to sai a yi haƙuri ku bar mai bibiki kuma ce kun yi mai bibiki ta sha daɗin ta kawai a soya mata tana nan zanne tana tana ɗauka abinta tana ci da ajiya ba ku tsoka tsoka gara ku barta ita tsoka tsoka ta canya abinci ma'ana dai akwai wannan al'ada al'ada ce mai kyau al'ada ce ta kyauta addinin musulunci bai hana ta ba wallahu ta'ala alam kai da arba yake kira ba abin da muka bada dai Allah ba mu lada cikon bayani insha Allah in muka zo sai mu kare Allah ya samu dace Laran nan بسم الله وعلا
wannan kartala wannan yake tambaya ya ce an ce kaciya yaro abin ga jariri to ita ma jaririya yana da kyau a yi mata
wai ce yana tambaya dangane da kaciyar ɗa namiji an yi magana ta to ita ma da mace ko ana iya yi mata ya halitta ana yi musulunci bai bambanta ba duka ana yi ana mada namiji kaciya ɗaya mace ma ana mata kaciya kala-kala ce akwai kaciya mai kyawu wadda ba ta cutar da ɗaya mace akwai kuma mara kyawu wadda take cuta ma ɗaya mace sadaka ko wadda an aka yi mata take ɗauke mata shawar mutane suna yin ta ne saboda kawane ya bata ta ko katta ta yi jaraba ‘ya'ya maza in ta balaga. Su laraba ma al'auran da ya mace ɗinki ta suke gaba ɗaya wurin kaciya. Likita ke gaba ɗaya a ɗinki ta. Ba za a tada wannan ɗinkin musu ranar da aka yi mata aure. Laraba su don suwa ka suke. Wannan tana ɗauke mata sha'awa. sai dai ku ya maza ku ta zanki birge ku amma ita ba ruwan da irin wannan ba ta da kyawu ko wanda ake yi ya mace tana ne yadda take amma kuma an yi abin da shari'a ta wannan ba aiki na bane aikin waɗanda suka yi so suka san yadda ake na masha Allah ya ce to ne ne hikima ta yi ma yaro aski ko akwai wani fa'ida haka
ko ko me hikiman yi ma yaro aski ranar bakwai ba ko ta fa'ida akwai muna tun da annabi ya faɗa na ku fa'ida ba ma ake wannan gashin gashi ne mara kwari in aka aske mai kwari zai hita kwa sa'annan kuma sabo ne ya kamata a sabunta shi Allah ya samu dace
ya ce ya ɗauki alkawali zai yin azumi na wata guda jere kuma sai ga akwai wahala ya ce in ya rarraba ba komi
ba matsala mutum da ya alkawarin cewa zai azumin wata ɗaya to sai ya ga in ya jera wata ɗaya din wahala ce to yana iya rarraba shi kana iya rarraba azumi in dai ba na kafara ba ba a rarraba shi na kafara wanda aka ce mutatabi'ai yawa wata biyu jere amma azumin da kai ka dora ma kanka za ka yi na kwana kaza ba lalle ne sai ka jira kwanakin ba in kana yawa sai ka jira amma ka yawa kuma sai ka rarraba kamar wannan wata wannan wata wannan wata wannan wata misali kana iya daukan wata wata bakwai ka rarraba duk wata ga azumin da zaka hayya cika 30 Allah ya mu dace
wannan kuma tace tana da abikiya sai mijin ya nuna bai son abikiya dan ba ta da halayen kwarai har ya kai ma su kai shi mijin su kai wada da abikiyar ta ita matai to sai ce mata to kin gani ko nan gaba in na sake gani kin ma yi mata magana wannan abikiyar da muka wada to kan almanki to ta ce suna haɗuwa wajen wasu sabgogi ita wacce abike tana mata magana amma ita ya za ta yi ko ya sa sai ka mata magana mana a mace ce ke tambaya tana da abikiya ko ba ta da halaye na kwarai har mijin ya kai a yana gaya mata cewa ta rabu da wannan abikiya ta rabu da ita ita kuma ba ta rabu da ita ba ranar da rana ta bace tsakanin su ma su kai faɗa to sai mijin ya ce ba ga irin ta nan ba dama na ce miki rabu da ita kin kira kwa da shi mijin su kai faɗa da da abike yawa mijin ya yi faɗa da abike sai ce kin gani ko ai na gaya maki ba mutum ne kirki ba ce ba ta da halaye na kwarai to daga yau ma in kika kara mata magana kan aurenki wannan kaga zunubi haram ne gaba yana so ya kulla gaba tsakanin wannan ba ya da kyau amma yace hudda wannan mana yace kar ta kara shigowa gidan shi kaga wannan abu ne mai kyau musulunci bai hana ba amma magana ka kema musulmi magana ta yi mata magana amma ba ta tsaya baki baki ta gaya mata abin da mijinta ya gaya mata ya ce ta bar magana da ita ya ce in ta ƙara magana da ita makan aure amma saboda musulunci bai da gaba ba in mun gamu za mu magana amma ki bar zuwa gidana wa ki jawo mana mutuwa aure na na'am satin da wuce wata malam ta tambaya bisa kan ɗanta da ya rasu ya bar dukiya da ita uwai da kuma ƴan uwanta wanda suke uwa ɗaya uba guda to ita ta ji za ta ɗaukar ɗayan shidda ce to su mazan da matan za a raba musu ne daidai ko ko a za a ba kashi biyu ga namijin mace a bata kashi guda a bambantawa za a yi namiji za a bayar rabo biyu mace a bata rabo guda Allah ƙara lahiya karshe tambaya ta karshe ta ce wani bi tana sallah wani zai shigo gida baki ya yi ta sallama ita kuma tana cikin ɗaki to ya za ta yi
wakiyin sallama wanda ya shigo to ita tana ɗaki sai ta ji ana ta sallama kuma ba kuwa ita na cikin sallah ta ce ya za ta yi.
A shi sai ta yi ta sallah. Ko kuma ta yi taɓi. Idan mace na sallah cikin ɗaki ana ta sallama cikin gida ya kamata ta taɓa. Mace taɓi ya kaci, a taswiƙo nisa. Ko?
Haka.
Yawwa. mata su zangi tafi yayi mata in ba mata yanzu matan da sun sani kwarai ma
iyaye da kakanni ai sun sani in suna sallah ko magana kai ko yaro aka yi ko da abinci wanda bai sani ba salamu alaikum yayi tai ana mai sai an kare a ta mai fada waye tsohi su da ma haka sun rija sun haka haka addini yazo su yi ta namiji kuma maza ne basu ba su da wannan sunne na'am
maza cewa kai shi tasbihi kana sallah haka shigo gida assalamu alaikum sai ka ce subhanallah a wanda bai sani ba zai zo da gudu
gaskiya
namiji subhanallah zai subhanallah assalamu alaikum subhanallah
yawa ta ƙarshe ya ce wasu suna yanka rana ta takwas ba ta bakwai ba ba komi
eh ba na wasu ya ce suna yanka ragon suna ranar takwas ga wata maimakin bakwai ba laifi kuma ko wani abu da ya saba da amma dai a bar mai da abin a bar barikantar da addinin musulunci a bar mai da ran juma'a za a ce dole sai sai sambi sai samdi ko kuma samdi ce ta zo kuma a ce to diman shi saboda diman shi ɗin kowa ya samun dama yanzu saboda yanzu akwai masu aiki ranar ranar samdi amma diman shi ran nan kowa ba yi a bar mai da a bar barakantar da abin a yi kokari a tabbatar da abin da ya zo cikin addini na'am Hmm.
Assalamu alaikum warahmatullah. Malam wannan tambaya ce su uku ne abokan jina ne. To sai tambayo guda kudi. Zai tambayo shi kudi kuma daga ba sai ya bace. Yana mai yawo da hankali bai san mai kudin. Sai ya gaya ma abokin guda cewa da na tambayo wani kudi ba amma kana gani ya ji mai bani wannan kudin ba. Har ya kai ya ya boye. Sai shi kwanta da hankali kamar na nemo mashi. Yanzu shi wanda aka tambayo kudin sai ya sa gidan shi kasuwa sai ya gaya mashi guda ya ce mashi wani nasa gida na kasuwa an kasa mai sai mun ji ka gwada mai gidan sai ya ce mai to shi kenan ba matsala idan sai ya gaya ma wannan wanda ya tambayi wancan kudin sai ce ka ji ya sa gidan shi kasuwa idan muka je gidan zan kira ka sai ka zo ka iske shi sai ce ba matsala yanzu ya je sai kira ta waya sai ya iske shi gidan sai ya ce mai to ka- kana ɓoye min yau gashi na kama ka gida kafin bukatun na ciro maka mu haɗu can kwanciyar sai bai kai ba yanzu sai aka yi na biyu sai shi ma wannan mutum sai ce musu bari na kara kama mashi kuma sai kira ta waya ce mishi eh wani akwai mai son gidan nan amma ya ce ai mai bidiyon gidan dan ya ga gidan sai ta tuka iske ni gida ka zo ka dauki bidiyon gidan sai ka tura mai sai ki tura matsala Allah kuma sai ƙara kiran wancan wanda ya tambaye shi ka ce ka zo ka iske ni gidan shi ga na zani ma gidan bidiyo kama shi to yanzu da ya zo shi kuma wancan da tambayi kudi sai fitar da polisai sai aka kama wancan to shi ne sai wannan na tsakiya wanda yake yawan gaya mu shi ke ce musu kare da ya guda biyu ma wancan kada ya ce musu zai kawo mai sai ba haka ba din shi ne ke tambaya kare da ke
E ba ya da kyau. A takaice dai aboki da aboki ne ba shi ya zuka tsakaninsu, to sai wanda ake bin ba shi ya ɓoye. A ƙarshe ma dai sai wani ya shigo cikin abokan tsakiya tsakaninsu. Sai wanda ake bin ba shi ya gaya ma abokin guda wanda ya shigo tsakaninsu, ya ce ya sa gidan shi kasuwa ya je samu masu sayi su sai abin nan a sai da ya biya bashin da ake bai. To shi ne sai da suka shiga cikin gidan sai ya kira wancan wanda ke ba wannan bashi ya ce ka zo muna cikin gida ka zo tunda yana ta boyo yana ta boyo ka zo yanzu ka iske tare da ni ya zo yin iske shi ya ce to ga nan kana ta gudu kana boyo yau ga na kama ka to ga convocation saboda haka ka amsa kira yake zuwa haka aka kara dai shi kuma ah, shi abokin abin da yake tambaya a ƙaryar da yake yana cewa ya nemo masu sai ko na'am kuma sai ya ni Eh, abin nan ka- tambayar ƙaryar da yake kenan kuma ba ba ita yake ba ma'ana ba ba ma san yake nemawa ba wannan ba ya da kyau ƙarya ba ta da kyau kuma abin da kake ma ba ya da kyau bai kamata ka yi irin wannan zamba cikin amincin ba tsakanin abu kana yi sasanta su kai da ke tsakaninsa ya kamata ka shiga tsakiya ka sasanta yawwa wannan baya da kyau tunda abun bai kai inda aka yi sasanci abin ya kiya ba duk lokacin da aka samu rigima tsakanin mutum da mutum abin da ake so a gyara in an ba hanya ta gyara abin ya kiya ne to shi kenan in kai irin wannan babu laifi Allah ya sa mu dace na'am sai tambaya ta biyu malam wai yaushe ne ya kamata a ma jariri eh, kungulu a sunance
waye shi ya kamata ma jariri kaciya ko kuma kungulu kaciya ko kungula ke cewa hausan mu ta marani ko kuidu ko kuido ne kaciya ba hausan mu bace a san Najeriya ce
hausan mu shine ko dai kuido din ko kuma ka- abin nan kungulu gaya mun karanta ranar bakwai tun daga ranar bakwai ya halitta a yi sati biyu sati uku sati hudu domin ta yi hutar da yaro kuma ta yi saurin warkewa amma ba laifi bane ana iya barin yaro har shekara shida zuwa bakwai da na iya na'am na'am sai tambaya ta kuma na jaririn da aka haifa sai ya zo da da matsala sai aka tura su zandar sai ya kwana ɗaya kwana biyu jaririn sai Allah ya mai wafi to yanzu bai mishi yanka ba to yanzu sai ji la- sai ji karatun da ake yanzu da wasu yanzu ya kamata ya mai yanka ko ko hmm.
na'am an yi jariri da matsala aka yi ta yawo da shi a abin nan kwana biyu da haihuwar shi aka tura su zandar kwana cika shi kwana uku kuma Allah ya mai cikawa to shi bai san ba a yankawa ba bai yanka mashi ba sai yanzu ya jana cewa ana yanka mai ko da ya girma ko da ya dade da rasuwa mana ko da bai rayu ba to ya za a yi sai ya yanka mashi sai ka yanka mai tunda ka ji labarin an ce ana yi tunda ya zo duniya ya ji kamshin duniya ya yi kwana uku cikin duniya kaga yi sai a yanka mashi yanzu in akwai hali in ba hali kuma shi kenan amma daren da ka samu hali sai ka yanka mashi sunna ce na'am sai yau ka taka- tambaya ta ƙarshe ya ce malam menene ingancin maganar liman sallah ga jariri
ha ni bin sallah ne ga jariri eh an bice mata irin shi da ita sallah gawa kun yana ko sallah gawa ce yake ne cha ne cha da eh liman sallah ga jariri kin na ganin Gawa sallah ce.
gawa ce na kai na ni da rubuta ne.
jariri in ya rasu ana mai sallah idan ya shigo duniya ma ya kara wurin haihuwar shi aka ji kukan shi kuma ya mutu ana mai sallah in bai zo da rai bane shi kenan amma ya hito daga cikin mahaifiyar shi ya yi kuka ko guda ɗaya ne ko da bai daga murya ba dai ya kuka shi kenan ba ana mai sallah wallantana wanda ya kwana dai ko biyu ana mai sallah na sai masu bara addu'a Allah ya biya bukatu na'am
kaman lambar safana ma ragunan lambobi haka ko ya halitta a dai da su da kunyarin nan lambobi
babu matsala ta ce kamar kamfani gare su na sai- na abin nan sai da raguna to suna masa alamomi haka ko a huda a wannan kunnan rago ko a ɗan tsaga shi babu matsala a iya laye da shi insha Allah shi kenan Sai Allah ya biya mana bukatun Allah ka shahi mana hawayen ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci wani bawa Allah da yake bara addu'a ga dan uwan shi da za ya koma wurin aikin soji Allah ta'ala ya tsare shi Allah ya tsare sojojin mu gaba daya Allah ka kare su daga harara yan bindiga da yan ta'adda ya Allah. Allah ka ba su damar tsaron kasan mu ya Allah Allah ka kara musu gaskiya da rikon amana ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu tausayi Allah ka kara musu adalci Allah ka kara musu tsoron ka ya Allah Allah ka ba su mashawarta na gari ya Allah. Allah ka hada su da mashawarta na kwarai ya Allah. Mumine masu tsoron Allah masu adalci ya Allah. Waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ka biya musu bukatunsu. Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah. Duk inda jami'an tsaron mu suke Allah ka tsare mana su ya Allah. Allah ka kare su ya Allah. Allah ka ba su lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Matsalolin talakawa Allah ka warware mana su ya Allah. Matsalolin 'yan kasuwa Allah ka warware mana su ya Allah. Matsalolin ma'aikatan mu Allah ka warware mana su ya Allah. Marasa lafiya Allah ka ba su lafiya. Masu lafiya Allah ka kara musu ya Allah. Marigayen mu Allah ka ji kansu da rahama da gafara. Allah ka sa su mu huta. Allah ka hada mu da su gida aljanna. Allah ka yaye mana zunuban mu kanana da mai ya Allah. Allah ka hidda mu daga halin kakanika da muke ci ya Allah Allah ka kawo mana arziki da wadata ya Allah Allah ka raba mu da talauci ya Allah Allah ka raba mu da talauci ya Allah Allah ka raba mu da talauci ya Allah Allah ka ba mu arziki mai yawa mai albarka ya Allah Allah ka ba mu arziki mai yawa mai albarka Allah kai ne mai wadata Allah ka wadata mu ya Allah Allah kai ne mai badawa Allah ka ba mu ya Allah Allah ka ba mu ya Allah ka hana mu ya Allah Allah ka ba mu ka hana mu ya Allah Allah ka ba mu ka hana mu ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين